والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرداء وواتشي قبل كراتو ألتا من كتاب التوحيد يوضا متاشي درسينا عشرين دا أكو أي تلاتين دا أكو أفوان يوشيني مجلس من تلاتين دا أكو دا متاشي باب قول, باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين باب الله yake cewa innama zalikum ash-shaytan ai wannan dinnan da kuke gani shi dai shedan ubangiji ya kawo muku shedan yana so ya gaya muku sharrin sa innama zalikum ash-shaytan wannan da kuke gani shedan ne ya sifan shedan yukhawwifu awliya'ahu shi aikinsa kullum yake razanar da waɗanda suke jibintar lamarinsa wanda suke binsa ko kuma mu ce babu wanda zai ke tsoron shi babu wanda zai ke tsoron shedan sai waliyin shedan halace fala ta kafuhum da shedan din da iyalan gidansa da mabiyansa kar ku ji tsoron su wa khafuni ni kadai za ku ji tsoro in kuntum mu'minina in dai ku mu'minai ne ba ku manta ba babin da muka karanta na baya babu qaulin lahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah can muna maganar so in za a so na Allah kare ake ka so Allah ka so don Allah ko ka ki don Allah to kishiyar so in aka ce so da kauna da doki ba sai tsoro ba to sai aka kuma tsoro a baya saboda haka mun kawo shi a babin so bayan babin so babin so an kawo babin tsoro domin ibada ibada da za ka yi wa ubangiji tana centralizing karkashin abubuwa guda biyu son Allah ya sa ka bauta wa Allah tsoron Allah ya sa ka nisanci abin da Allah baya so so ne abu guda biyu da so da tsoro to wancan tsoron da aka ce yuhibbunahum ka hubbillah wallazi na amanu a shaddu hubban lillah su muminai tsantsan son Allah suke ba su haɗa Allah da kowa a wajen soyayya sai dai soyayya ta ɗabi'a wacce Allah ne ya halitta maka ita ya saka maka ita kamar son ɗanka kamar son garinka kamar son abin da ka ji kana ƙaunansa kamar kala wanda za ka ji shi kullum doguwar riga ke so irin wannan son so na ɗabi'a ja'izi ne kama duka so na ibada wannan a Allah kadai ake yi san da zaka yi wa Allah so na girmamawa so na kimantawa so na fifita shi akan kowa to sai sa ka bauta masa to sai kuma muka zo babin tsoro babi na tsoro Allah yake cewa inna ma zalikum shaytan shaytanul jin kenan ko wa'annan shaytanun inna ma zalikum shaytan lallai su shaytanu sun kasance ne yukhawwifu awliya'ahu yana tsorantar da waɗanda suke jibintar lamarinsa ne ko kuma ayyukawwifukum bi awliya'ihi yana tsoratar da ku da ƴaƴan gidansa ne wa yu'azzimuhum fi sudurikum sai ya girmama su a zukatanku duk wani wanda baya bin Allah ba Allah yake so ba shedan ne boka ne wani criminal ne wanda yake razana al'umma wasu ƙananan aljanun ne to shedan wayannan iyalan gidan shedan ne to shedan sai ya girmama su ya ba su wata siffar da za ta yi ta razana ko kuma kuke tsoron su har kuke bauta musu ko ake bin su ko ake jin su wata tsiya ce a cikin al'umma in ba su ba za a tafi ba to shedan yana tsoratar da mutane da wayannan sai Allah yake cewa in dai ba Allah suke bi ba kan da dai suke ba ba tsorata ku suke yi akan abin da zai kai ku wuta ba to fala ta kafu fada ba abin ka ji tsoron su bane ba kafu ni ni kadai za ku ji tsoro ku keɓance tsoro a kaina ni kadai ai aklisul khawfali ni kadai za ku ji tsoro in kuntum mu'minina in dai kai mu'mini ne kenan mu'mini shine wanda baya tsoron kowa sai Allah a duk abin da ubangiji yayi umarni ba zai ki aikata shi dan yana tsoron wani ba zai aikata shi ne don yana tsoron Allah duk abin da Allah ya hana ba zai hannu daga yi don yana tsoron wani ba zai hannu ne don yana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne mumini ana so nisantan yin aikin alkhairin ka ya zama son Allah ya sa ka yi nisantan mummuna ya zama ƙin tsoron Allah ya sa ka ka nisanta tsoro mun san ya kasu kashi biyu in muka tashi dunkule shi akwai khawfus sir akwai tsoro na ɓoye mun gane ko wannan shine ƙasƙantar da kai da kuma jin kana bauta wa Allah al'ibadatu wata zallun wannan shi ne haufus sir kana ɗaki watakin tafiya kai ma kai kaɗai a cikin ɗakin ba wanda yake ganin ka cikin halittun Allah amma a kira sallah ka yanke baccinka ka tafi masallaci irin wannan haufudin shi ne hauful ibada hauful tazallul bayan ka tashi kana sallah ba wanda yake ganin ka amma ka sunkuya a ƙasa kai ta hauhaye kana tuna girman Allah wannan tsoron Allah kenan kana kallon abu ba naka ba ba wanda ya san naka ne ba wanda ya san ba naka bane amma ka fito da shi ka ce ya jama'a na tsinci wannan abu wannan khawfus sirri wat tadalli tsoro na boye da kake ganin Allah yana ganin ka zai iya kama ka fito da kuɗin mutane ka ce gashi wannan abun fa ba nawo bane naku ne da Allah ayi cikiya biron ka zai in maka sani yanzu a fitar da abu ba wanda ya sani kuma amma ka ce a Allah ya sani to wannan ba a yi wa kowa sai Allah duk wanda ya wani Allah irin wannan tsoron to yayi shirka babba ya fita daga musulunci kamar kana kwance kake jin tsoron wani boka bokan nan fa ya ce in ka kuskura kai abu kaza kuma har ka yadda ma yana ganin ka har ka yadda yana can jejinsa ƙazami amma kana to wannan Allah kada yake yi ko ka ji tsoron wasu mafiyas kana kwance ma kana razana da su su fa a Allah kada yake wannan shine kashin tsoro na daya akwai akwai tsoro na dabi'a wannan jibilli ne wannan haka Allah ya saka mutane har annaban Allah suna da irin wannan tsoron na dabi'a da za a cutar da kai shi sa Allah yake fara game da annabi Musa fa kharaja minha khaifan yatarqab annabi Musa ya fita daga garin sa yana tsorace tarqab yana ta ya leka can bawo inda za su fito su cutar da shi wannan tsoro na dabi'a in akwai barayi a hanya zaka ke tsoron haduwa da barayi in akwai masu kwace da haka zaka ke observing nan mafitar ba kowa nan mafitar ba kuma ba irin tsoro wancan ba a'a wannan kana tarakkubin ta yadda in sun zo ba za su cutar da kai ba ta yadda kana da hali za ka musu kutufo kana tafiya kana kallo ta baya kana kallo ta gaba wannan tsoro ne na ɗabi'a a ɗabi'ance a ɗabi'ance idan ka shiga ɗakin da ka san ya yi cracking dakin ya yi cracking yana shirin zai faɗo kana tsoro saboda a ɗabi'ance zai iya faɗowa ya cutar da kai sai kai kishi dama kace ina tsoron wannan duka tsoro ne da biya abinda yan bid'a ba su iya bambancewa ba kenan duk abu in an fada ba a bambance na ibada ba a bambance na dabi'a ba sa bambance na ibada ba sa bambance na al'ada ba sa bambance na ibada ba sa bambanci na wani abu daban yanzu aka ce duk abin da annabi bai yi ba bid'a ne yin sa a me ake nufi a ibada ake nufi ba ana nufin ban ba a nufin ana nufin har al'ada ba wannan shine ci dahumancin dan bid'a sai ka ji ya so ce maka ai annabi bai sa fanka ba ai annabi bai zauna kan kafin ba ai annabi bai saka riga ba ai annabi bai sa irin hula irin namu kaga wannan jahilci ne muna maganan ibada kana mana maganan abubuwan da ubangiji yace kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizqi kul hiya lil ladina amanu kana kawo abin da Allah ya ce wannan ja'izi ne in kai ba ba matsala in baka yi wannan an baka mu ba da kuma abin da ubangiji yake cewa am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah kana hada wannan da wannan ta ce maka tsoro akwai na dabi'a akwai kuma tsoro na ibada wannan sune kashi biyu wasu malamai ma suna kasa su har kashi hudu amma dai kashi biyun nan su ne wanda suka fi to saboda haka fala ta kafu kuma kafu ne in kuntum mu'mini kar ka ji tsoron Allah kowa ka ji tsoron Allah in dai ku mu'minai ne domin zaliku shaytanu yukhawwifu awliya aya ta biyu Allah yake cewa inna ma ya'muru masajidallah lallai ba za ka ga waɗanda suke raya masallatan Allah ba ba za ka gani ba ko kuma tabbas waɗanda suke raya masallacin Allah man amana billah su ne wanda suka yi imani da Allah muminai kenan ana gaya maka sifan muminai wa qama salata da man amana billahi wal yawmil akhir ko sunan suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar ƙarshe wanda imani da cewa za a yi tashin alkiyama zai bi Allah zai tsoraci abin da Allah baya so in dai kai da za a yi tashin alkiyama ka duba yan shekara 90 95 100 naka duk sun mutu ka duba abin nan yadda duniyar take ta tafiya to ka yadda cewa kai mafa za ka mutu sai ka zai ka gyara ayyukanka to masu irin wannan su ne kadai za ka suna yawan zuwa masallaci suna kula da sallah suna kiyaye ta wani amina billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata suna tsaye da sallah din tsaye da sallah ta kasu kashi biyu akwai ikamatu sala ta bangaren wajiban abubuwa kula da wajibai abubuwa da wajibanta da rukunanta da gyattata akwai kuma iqamatus sala min fi'li fi'lil mustahabbat cikakkiyar sallah kenan wa qamat salata suna tsaye da sallah wa lam yakhsha illa Allah wa ata zakka suna bada zakka wa lam yakhsha illa Allah kuma su sifan su shine ba ta tsoron kowa sai Allah ba sa razana da kowa sai Allah su Allah kada suke tsoro ko neman arziki suke suna tsoron kar su shiga fishin Allah ya hana su ba wanda zai hana su Allah kaɗai kake tsoro a duk abin da kake aikata wani ba zai sa ka aikata abin da Allah baya so ba wani ba zai sa ka hannu daga aikata abin da Allah yake so ba wannan ne sifan su walam yakhsha illa Allah ba sa tsoron kowa sai Allah Allah ya ce fa sa ulaika an yakunu minal mu'minin ko wayannan fa sune sune sune bayin Allah na gari to kaga sai Allah ya ce walam yakhsha illa Allah sai aka kawo khashiya ba kawo khawfu ba hmm al-khashiya tafi al-khawf har a haƙƙin Allah subhanahu wataala khashiyatu tafi khawf domin al-khashiyatu tana faruwa daga malami ne mai ilimi mai ilimi ne iliminsa zai san girman Allah sai ya girmama shi ya tsore ji tsoronsa amma alkhawfu har jahili har jahili akwai kaufu da tare da shi Allah ya ce walam yakhsha illa Allah ba sa tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala nan gurin Allah subhanahu wataala ce walam yakhsha illa Allah suna jin tsoronsa tsoro na girmamawa tsoro na ibada to in za ka tsoraci abin halittanka tsoro na girmamawa to kuma za ka so shi sai mahabba da shi bayan mahabba kuma sai kaufe shi wani mai kashe illallah fa sa'ula ikan ya kunu fa sa'ula ikan ya kunu minal muhtadi minal muhtadi To, nan gudun Allah ya ce, Inna ma ya amuru masajin Allah, ba za ka samu waɗanda suke raya masallacin Allah ba sai muminai. To, raya masallacin Allah ya kasu kashi biyu. In aka ce raya masallacin Allah, to akwai kuma warga da masallacin Allah, lalata masallacin Allah. Rayawa, raya shuka shi ne ka shuka ta, kake mata mai, kake mata bayi, kishiyar tafa. ka daina mata bayi raya ta shine ka dasa ta kishiyar ta fa ka tuge ta raya masallaci ka gina shi kishiyar sa ba eh ka rusa shi dai raya masallaci shine ka zo kake sallah ake sallah a cikin sa rusa shi ba shine wanda ka fada a daina zuwa sallah to wannan shine rayawa kashi biyu yanzu na barka zaka ce akwai physical akwai spiritual physical raya masallaci da spiritual raya masallaci imaratul masajid imara hissiya da imara ma'anawiyya hissiya shine a gina shi a daga shi a yi masa duk abin da ake ya zama wajen sha'awa ya zama gurin kauna wannan raya masallaci na ɗaya kenan to in aka raya shi sai ake share shi ake cire gidan gizo-gizo kardun masallaci a ce ba wanda ya tunanin cire gidan gizo-gizo nan duk ana zaune margondal a shigo mai ba a gan shi da ƙasa duk ɗan masallaci ba wanda zai ce a share ko ba a raya masallaci ta kai kuma raya shi na sallah ya zama na kawai sallah kaɗai za a yi masallaci a masallaci gurin sallah ne ana raya shi ta hanyar sallah ana raya shi wajen karatuttukan nan shine ma babba yin karatu a karantar da mutane ana raya shi wajen manyan al'amuranku a ce a masallaci kuke yi sulhun gidanku na aure sulhun gidanku na anguwa sulhun anguwa matsalolin rayuwa a haɗuwa masallaci a tattauna taimakekeniya duka wannan spiritual ne ya na gaba na kwana biyu na ganin sa ai yana da matsalar kaza ai akwai bashi a kansa a tara kudi a masallaci a biya masa bashi wannan duka ayyukan masallaci ne to wannan sune kashi biyu to babu waɗanda suke haka sai wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashin alkiyama suka tsaye da sallah suka ba da zakka kuma ba sa tsoron kowa sai Allah kaga sifofinsu a cikin sifofinsu akwai jin tsoron Allah kuma wallahi duk wanda ya tare sifan nan sai ka samu zuciyarsa yana tare da masallaci duk wanda zai zama yana da yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama yana sallah yana ba da zakka baya jin kowa a zuciyarsa sai Allah to sai ka samu kwadan son mai son masallaci ne to kenan ba a jin tsoron kowa sai Allah shi kadai shi kadai ake jin tsoro kana jin tsoron Allah kare ya fushi da kai dan zaka zaka tabi kana son Allah ya soka dan zaka warke duk duniya in suka soka wallahi in ba na son Allah bane ba inda zaka ji duk duniya in suka kyamace ka in dai Allah yana son ka wallahi zaka yi nasara to in ka yarda da wannan abu guda biyu to baka tunani akwai wanda zai azurta ka baka tunanin in baka tare da tim kaza ba za ka yi kuɗi ba baka tunanin dan tim kaza sun yi fishi sun watsar da kai shikenan al'amarin ka kofofin arzikin sun toshe wallahi baka wannan tunani kullu kawai kai fiya san Allah ne mutum nawa aka watsar da su a gurin moro-moro Allah ya musu budin da kakaf dan moro-moro ba wanda zai iso su in suka zo ma shi zai ciyar da su mutum nawa a nan kasar akwai mutumin da ana ci da shi aka makore shi a kasar ya je samo kudin da 'yan tim ɗinsa dole ya sun zo ƙarƙashinsa ba na son kiran suna kun sani shekara 25 baya akwai mutumin da ya dawo har hula irin tasa ake sawa ya bar ƙasar ba shi da komai an kore shi 'yan gurb ɗinsa sun watsar da shi amma har hula mai akwai mai sunan hula mai sunansa ɗan arewa ne kuma guduwa ya yi kuma ya je dawo da kudin da ba irinsa wannan ka nuna maka Allah shine mai bayarwa karka yadda ka tsoraci kowa shi yasa ko ta hanyar wani kudi yazo karka yadda godiyan da zaka masa ta Allah ta fita ta sa ta fita Allah ubangi dan aika ne wannan Allah ne aiko shi kawo ka ita gode wa Allah wa lam yakhsha illa Allah fa saulaika yakunun mutari Allah ke cewa minan nas man yaqulu amanna billah akwai wasu mutane waɗanda za su ce mun yi imani da Allah a baki kenan ƙarya suke a zuciya ba su yi imani ba fa idza udiya fillahi da za a cutar da su fillahi ai da za a azabtar da su saboda wannan imanin kurge ayana wannan jarabawa ce ga kowane mumini da za a azabtar da kai dan kai imani da Allah a tsangwame ka saboda kana bin Allah a hana ka abin arziki dan kana bin Allah fa idza uziya fillah da za a cutar da su dan suna bin Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya mai da wannan fitinar Allah ai fitinar mutanen kamar azabar Allah sai ya bar bin Allah dan yana tsoron fitinar mutane ya yadda da azabar Allah in ya mutu dan ya gudu daga azabar mutane kaga ai ya sa azabar mutane kamar azabar Allah ke in dai aka ce maka wannan 50 wannan 50 wannan 50 na alkhairi wannan 50 na sharri amma wannan 50 alkhairi in baka bi shi ba za ka samu sharri a gaba sai ka yadda da wannan sharri don ka samu wannan to kamar ka fifita sharrin gaba da zai zo na azaban da Allah zai maka ka nuna wannan daidai suke don gudun cutuwan duniya ka bi mutane ka saba wa Allah ka yarda Allah ya azabtar da kai a lahira wannan mahaukaci ne akwai mutane akwai wasu daga cikin mutane wa'annan a cikin mutane din suna cewa mun imani da Allah amma da fitinar fa idza udiya fillah da za a cutar da su za su ga za a cutar da su dan suna bin Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai su saka cutar wanda mutane za su musu gara su tsoraci cutar wanda mutane za su musu su ki bin Allah ko ma mai Allah zai musu ran kiyama ya musu kenan sun zabi sun saka fitinar mutane kamar azabar Allah karatun ya fito ba to abin da ake so ka sa ka tsoraci azabar Allah fiye da kyamar da mutane za su maka ka tsoraci Allah ko da mutane su ba haka suke so ka so Allah ko da mutane za su kyamace ka ka nemi yardar Allah a lokacin da mutane suke neman yarda suka watsar da ta mutane ka bi ta Allah subhanahu wataala annabi sayyidin al-khudri marfu'an an karbo daga Abu sayyidin al-khudri shi kuma hadisin ya ce daga manzon Allah ya ji inna min dha'fil yaqini yana daga cikin rauni yana daga cikin rauni na yaƙinanci mana inna min za'afil yaqini yana daga cikin rauni na cikar imani an turdiya nasa bi saqatillah ai ka fifita yardar mutane an turdiyar nasa anan ana nufin ai an tu'athira rida an nas ala rida Allah ka fifita yardar mutane akan neman yardar Allah ga Allah baya son abu amma tunda mutane sun sun sun karkata shi sai ka karkata ga mutane ka bar yardan Allah wannan daga cikin raunin imani wa an tahmaduhum ala rizqillah sannan da kashi raunin imani kai ke gode wa mutane a bisa arzikin da Allah subhanahu wata'ala ya harbo maka shi idan ubangiji ya azurta ka da arziki kar ka duba ta ina arzikin ya zo ka duba wayaf ka arziki kun gane ai mutane daɗin arziki ai na da hanyar zuwansa ko wanda ka samu ofis ɗinka ne incentive za a baka wanda ka samu wanne zai kawo ma kyauta wanda ka samu ta hanyar wasu ne suka yi to daga abin ya zo Allah ya karka duba duk hanyoyin nan duba ubangiji Allah kai kaɗai ka min wannan wallahi ya ubangiji da duk duniya ta taru ba wanda zai sa wannan ya zo in ba kai ba ya Allah kai ne to sai kuma abin da shari'a ta umarce ka wa'anda Allah ya turo su ‘yan aika suka zama sanadiyyansu aka sahale maka hanyar samun abin su kuma sai kai musu fatan alkhairi sun abin da ake musu fatan alkhairi muna godiya fa Allah ya muku albarka nasu kenan amma ka ji cewa su suka maka ka halaka ba imani Allah shi kadai shine mai azurtawa duk wanda ta hanyarsa ta zo dan aika ne na ubangiji Allah shi kadai ake godewa to shine ka gode musu ka fifita godiyansu akan ta ubangiji wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah yana daga cikin raunin imani ka hantari mutane a abin da Allah bai kawo maka ba arzikinka ka tashi nema sai ka ji wani a ce ai wani ne ya je shi wajen gwamna ya ce wani a cire shi a listin wani kar a bashi kaza to kana dawa sai ka ce alhamdulillah ubangiji kai ne kaga bai dace da ni ba ka hana ni ba alhaji wani ba ba sa wani ba ba fi'a wani ba kasuwancinka an gama tahowa an gama ciniki wani ya je cika da Allah karku sai kayansa karku sai ya yi blocking ɗin kasuwancin ka samu labari kana za ka ce wallahi Allah kai kaɗai ka hana wallahi ba su isa su hana ba idan ba da ikonka ba kai ne kai shikenan karka karka zam karka aibanta mutane akan wani arzikin ka da bai zo ya same ka wannan raunin imani dan gashi da Allah shi kadai domin ku idan Allah ya nufa wallahi in duk duniya ta taru wallahi sai ta iso wallahi sai ta zo to kullum in ka rasa abu ko in kaga abu kana tunanin wani wata tsiya ce a abunka tashi kai istighfari kai istighfari ka ce ya Allah zuciyata ta raya min abin da ba haka ba ya Allah kai kadai ka ne mai azurta ni ba wani wanda in ba shi a rayuwata ba zan rayu ba babu shi kai kadai ne ya ubangiji shi ma wannan din da kake gani a hannunka yake ya Allah balle me zan bata lokaci a kansa shi sababi ne an ce mu nemi kasuwa an ce mu yi kaza an nuna mana wannan hanyoyin wannan hanyar ba ita take kullor take kawowa ba ita kawai umarnin Allah ka bi amma Allah shine mai sako shi mutum nawa ba su bi hanyar ba abin ya zo ya same su to sai ka dau wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa karka karka aibata wani inna rizqallahi la yajurruhu hirsa haris shi arzikin Allah kwaɗayin mai kwaɗayi baya kawo shi wala da duhu karahi ta karihi kyaman mai kyawan kuma baya hanawa dan duniya ta taru bata so kai arziki wala in Allah ya nufa sai kaga kafi kowa sai ga an dawo karkashin ka dan kowa yana so kai idan Allah bai nufa ba sai kaga makaskancin ku ne yazo yayi din ba yan siyasa sau nawa za a gama abun akan wani Allah ya take shi sau nawa za a kyamaci mutum Allah ya daga shi ba yadda kuka iya to kyamar mai kyama baya hana ikon Allah son mai so baya canja ikon Allah komai kenan ya faru ubangiji ne yasa Aisha Allah kara mata idan take cewa man iltamasa ridan nas eh ridan Allah bi sakatin nas duk wanda ya nemi yardar Allah ko da mutane ba sa son wannan abu mun gane ko sai aka ce me mene ne aka faɗa wajen ni lafazin na wani mutum yawwa radiyallahu anhu wa arda anhu nas in ka nemi yardar Allah a lokacin da mutane su kuma ba haka suke so ba zaka bata wa rai mutane rai in ka bi Allah amma ka zabi na Allah ka rabu da bacin ran mutane ko me za su yi su yi to radiyallahu anhu Allah zai yarda da kai wa ardan nas kuma sai ya sa mutane sun yarda da kai dama son da ake maka waye sa a so Allah to so Allah wallahi ko ba sa so sai ya sa sun soka sannan sai Aisha take cewa annabi kuma ya ce wa man iltamasa ridan nas bi sakatillah duk wanda ya nemi yardar mutane a lokacin Allah yana fushi da abin ka aikata wani abu da da Allah baya so dan ka faranta mutane rai to annabi annabi ya sakata Allahu alaihi Allah zai fushi da kai sannan wa asqata alaihi nas kuma Allah sai ya sa mutanen ma da suke son ka wallahi su ne fushi da kai daga kaso Allah haka zaka kawai wani ana kaunarsa ana son sa in ka bibiya ka samu yana son Allah ne Allah ya sa masa farin jini to waɗannan su ne hadisan da suke nuna son Allah ake yi akwai mun gama babin ko ko mun gama ba mun gama ko mun gama ba yawa mun gama za mu a nan gurin sai gobin Allah ya kai mu za mu tayi sabon babi babin fadin Allah madaukakin sarki me shi wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin gobe shine darasin mu na 34 insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk